yace rabi'a ma'ana almarhalatu almarhalatu ba'da al-ilaj kenan marhala ta bayan magani malam ya kawo mana abinda za a yi kafin magani ya kawo mana abinda za a yi lokacin da za a yi magani sannan kuma ya shiga bayani cikin abinda za a yi bayan magani wanda ajiya ya kawo mana idan ka samu daman tattaunawa da shi shedanin ga irin tambayoyin da za ka yi masa sai ce abu na hudu shine kaifa ta ta'amalu ma'al jinnil muslim ya za ka yi mu'amala da idan aljanin da ke jikin ɗan uwanka da za ka yi wa karatu musulmi ne don aljanin su ma kamar yadda muka sani dangi-dangi ne kala-kala ne akwai musulmi akwai kafarai kamar yadda su da kansu ambata wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna wa anna minnas salihuna wa minna duna zalika kunna tara'ika idadan haka suke musulmi da wanda ba musulmi ba a cikin wanda ba musulmin ba ma akwai yahudawa akwai kiristoci akwai wanda ba su da addini ma gaba daya hakan a cikin musulmin su ma ƙungiyoyi ne kala-kala kamar yadda ka samu ma a cikin musulmin akwai sunni akwai shi'a akwai sufi to su ma da haka suke kowanne akwai irinsu to idan ka dace ya kasance wanda za ka yi mu'amala da shi musulmi ne mala ya ce to ga dabara ko shawara zai baka yadda za ka tattauna da shi ya ce idan kana musliman idan ya kasance musulmi ne to tastakhdimu ma'ahu uslubu targhib wa tarhib zaka yi masa amfani da usulubi na fadakarwa da kuma tsoratarwa zaka tsoratar da shi Allah madaukakin sarki da sakamakon aiki irin nasa duk mutumin da ya zalunci menene hukuncin sa a wajen Allah madaukakin sarki sannan ka kwadaitar da shi a samun falala ga dukkan wanda yake tuba wanda ya tuba daga zunubi ya daina abin da yake ga irin falala da tagomashi da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa ka ja hankalinsa kamar yadda ka san idan dan uwanka ya abin da ba daidai ba kai kana masa nasiha ka ja hankalinsa da lafazan da suka dace to shi ma haka zaka yi masa malai yace wa ta'amalu hasba sababi dukhulihi zaka yi mu'amala da shi gwargwadon dalilin da yasa ya shiga jikin shi dan uwan naka da kai da kai wa karatu fa'in kana sababu dukulihi zulmul insi lahu idan ya kasance dalilin da ya sa shi shaɗanin ya shiga jikin ɗan'uwanka shi ne zalincin da shi ɗan'uwanka mutum ya masa bai sani ba to tu'arrifuhu annal insi ya lamyarahu sai ka gaya masa ka ba shi labari ka sanar da shi cewa shi wannan ɗan adam da kake zargin ya zalunce ka ko ya cutar da kai ba fa ya ganinka bai kuma sani ba wa mallam ya ta'ammadi al'aza wanda ku duk bai nufaci cutarwa ba la yastahiqul uquba to baya cancantar a masa uquba wanda duk yazo yi wani aiki na rashin daidai bai sani ba ko da jahilci to ko Allah madaukakin sarki ma da ya halicce mu wanda mu bayan sa ne dukan mu baya kama mu akan wannan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na duk abinda kai mantuwa ko rashin sani ko kuskure Allah madaukakin sarki baya kama ka to sai a gaya masa lokacin da ya zo ya zuba maka ruwan zafi ko ya taka ka ko ya faɗo a kanka ko ya cutar da ɗanka bai faganka ba ne inda a ce ya san kana nan ma ba zai zo ba ba zai ma karo wajen ba saboda haka duk wanda bai nufaci ya cutar ba bai kamata a ce masa hukuma akan wannan cutar wadda ya ba wa in kana sababu dukhulihi ishqul insi idan kuma ya kasance dalilin da yasa ya shiga jikin dan adam din shine soyayya ce kawai da yake wa shi mutumin to ta bayyana lahu hurmata zalika sai ka bayyana masa haramcin hakan a cikin addinin musulunci waje za'u ma ya fa'aluhu yawmal qiyama da kuma sakamakon wanda ya aikata irin aikin sa na zalunci da cutarwa ranar tashin alkiyama wa tukhawifuhu min azabillahi wa iqabihi ka kuma tsoratar da shi ka firgitar da shi ka razanar da shi azabar Allah madaukakin sarki da kuma hukubarsa nan ma idan ka fahimci dalilin da yasa shiga jikin sa babu abin da ya masa kawai zai ce maka ne ai sansa nake ko santa nake yi to shi ka gaya masa irin wannan soyayyar bata dace ba irin wannan alakar babu ita ka'idar shari'a babu inda aka ce aljani ya soya da dan adam ko kuma dan adam yayi soya da aljini babu irin babu wannan addinin musulunci ka'ida duk inda za a yi soyayya tsakanin aljini da mutum to sai an samu cutarwa saboda jinsin ba ɗaya bane mu'amala ba ɗaya bane komai ba iri ɗaya bane saboda haka ka je ka harka ka shi ma ya ji harka ka je ka samu ƴan uwarka aljana ka yi soyayya da ita shi ma je samu ya uwarsa mutum ya soyayya da ita ina fata an fahimta wannan shine abin da yafi dacewa ai masa nasiha a ji hankalinsa a gaya masa Allah madaukakin sarki ya halam ya haramta zalunci akan kansa sannan ya gangaro da haramcin zuwa ga mu yan adam mu ma ya haramta mana zalunci ɗayan maka dai zalunci ɗaya saboda haka kai ma wannan abin da kake zalunci ne ka bar shi duk irin waɗannan abubuwan yan uwa ana yi ne da usulubi na tausasawa daga karan farko ba wai da zafi da fada ba a'a nasiha ake yi a lokacin saboda haka yadda kake wa dan uwanka nasiha da tattausan murya shi ma ka zaka rinka masa abinda kai wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya ramta zalunci amma tsayanka na musulmi ka san Allah madaukakin sarki baya san zalunci haka ne eh to wannan abinda kake zalunci ne me yasa kace zalunci ne saboda kana cutar da shi yanzu nan ma da ka ganshi anan wajen shi ya kawo kansa ko ƴan uwansa suka kawo shi domin a fitar da kai daga jikinsa kaga idan da a ce ya yi da abin da kace ai ba zai kawo kansa ya ce a fitar da shi ba a fitar da kai ba saboda haka ka daure ka fita duk irin wannan lafazin ya kamata a masa amfani da su in kana da aya ka kawo masa aya in kana da hadisi duka kawo masa hadisi saboda wa'azi ake a lokacin malai cewa in kana sababu dukhulihi zulmuhu lil insi idan kuma ya kasance shigar aljanin jikin mutum tsantsan zalunci ne ba ma soyayya bace ba kuma cutar da shi akai ba kawai zalunci ne da ganin dama to tu'arrifuhu aqibata adh-dhalimin al-wakhima nan ma zaka gaya masa ka sanar da shi ƙarshen mummunar makoma da azzalimai suke da shi idan sun je ga Allah madaukakin sarki wata bayyana lahu har yanzu kuma ka bayyana masa iqab iqab adh-dhalimin yawm al-qiyama uquba da Allah madaukakin sarki ya tana dawwa azzalimai ranar tashin al-qiyama fa in istajaba wa kharaja idan ya amsa buƙatarka na ya daina zalunci ya daina cutarwa ya fita daga jikin ɗan uwanka malai ce alhamdulillah shikenan alhamdulillah dama abin da ake buƙata kenan walakin qabla an yakhruja malai ce sai dai kafin ya fita din labudda ay yu'ahida Allah dole ne ku tsaya kai da shi yayi wa Allah madaukakin sarki alƙawari wa yuraddida wara'aka hadha al'ahd ya maimaita alƙawarin bayan ka ma'ana ka faɗa shi ma ya faɗa cewa ya yi alƙawari wa Allah maɗaukakin sarki ba zai ka zama kamar yadda malar zai kawo mana alƙawarin ya ce ka ce ya ce ahattullaha ta'ala na yi wa Allah maɗaukakin sarki alƙawari an akharuja min hadhal jasad zan fita daga jikin wannan bawan Allah wala a'udu ilaihi marratan ukhra sannan ba zan ƙara dawa jikinsa ba wani karin na daban wala ila ahadil muslimina sannan nayi alƙawari wa Allah madaukakin sarki bazan ƙara shiga jikin ɗaya daga cikin ƴan uwana musulmi ba wa inna kastu fi ahdi idan ko na warware alƙawari na na kare yarjejeniyar da muka yi fa alayya la'natullahi wal mala'ikati to sai ce la'antar Allah ta tabbata a kansa da mala'ikun Allah ina fata an fahimta shi shedan ne sai ya faɗa haka kana faɗa yana maimaitawa wannan ajma'ina da duk mutanen kirki gaba ɗaya duk su tsine masa albarka Allahumma in kuntu sadiqan sai ka ce masa yace ya ubangiji idan ako idan ku abinda na faɗa din na zan fita daga jikin sa bazan dawo ba da gaske nake fasahil alayya khuruji Allah ka sauƙaƙe min hanyar da zan fita daga jikin salami lafiya wa in kuntu kaziban idan ku har abinda na faɗa daga cikin zuciyata ba da gaske bane faɗa ne dan yaudara ba fita zan yi ba to fa makinil mu'minina minni Allah ka dora mu'minai a kaina ka ba su dama a kaina wallahu alama aqulu shahid lalle Allah shaida ne akan abin da nake faɗa sai ka sai ku alƙawari da shi akan haka sai malai salam ba kace ce au ay lafdin akhar sharitatu alla yahtawi ala shirkin malai ce ba dole sai wannan lafazin da ka ba shi wannan misali ya buga maka idan kai wani lafazin daban da wani salan daban da wata sigar daban shi ma yayi abinda dai kuma malai ce kasance shi shar'in da za ku yi baya dauke da shirka baya dauke da sabawa Allah madaukakin sarki kace masa kayi wa Allah alƙawari da bakinka ba za ka ƙara shiga cikin wannan bawan Allah ba ba kuma za ka ƙara shiga cikin wani musulmin ba ko shi ya faɗa da kansa ko kuma ka faɗa ya faɗa dai yayi ba lalle sai kana faɗa na mimita ba kace kai min alƙawari ba za ka ƙara shiga cikin wani ba to idan yace maka daga yanzu nayi alƙawari tsakanina da Allah zan fita daga jikinsa sannan ba zan ƙara dawowa ba bayan shi kuma ba zan ƙara shiga jikin wani ɗan uwa musulmi ba shi kenan yayi ko dukkan wani lafazi da za a yi amfani da shi wajen a gadai an yarjejeniya da shi ba zai ƙara dawowa ba don galibi idan aka yi rukiyar yace ya fita to gobe kuma kana gida sai a zo a ce maka ai gashi ya ƙara dawowa ko kuma a zo a ce maka wancan mara lafiyar da kai karatu jiya aljan ya fita yanzu fa jiki ya tashi to galibi hakan ta kan faru to idan ka je kai karatu sai ka samu ko shi na jiyan ne da ya ƙara dawa wanda wanda ya fita kai mai karatu ka ce fita ya ce ya fita shikenan ko kuma ka samu wani ne da mun kuma ya ƙara shiga jikinsa hakan da yawa ta kan faru to amma galibi idan aka yi alƙawari in dai musulmi ne musulmin kirki ko da a cikin mutane ne irin wannan alkawarin da rantsuwa kaga da wahala ya koma ya ci gaba da aikata aiki in dai mutumin kirki ne na jin tsoron Allah ya ce idan na ƙara komawa la'antar Allah da ta mala'iku da duk ta mutanen duniya mutanen kirki ta tabbata a kansa kuma daga baya ya dawo to kaga wannan ai shaidanin ne da gaske yawwa to shi sa ake so a ɗanyi wannan alkawarin kamar wata wani kan dagarki ne ake a kama sa a hannu to idan suka haka shikenan insha Allah ta'ala idan Allah ya taimaka sai kaga basu ƙara dawa ba khamisa abu na biyar abinda za a kiyaye bayan maganin shine thumma taqulu lahu sannan sai ka ce da shi shedanin kafin ya fitan fa wannan min aina satakhruj to yanzu ta ta jikin sa ta wace kofa ta wace hanya zaka fita ka tambaye shi fa in qala laka idan yace da kai min ainihi zan fita ta idansa aw min hanjaratihi ko kuma zan fita ta makogaransa aw min batnihi ko ta cikin sa zan fita duk zai iya fita ta nan tunda da akwai kofofi da iska su iya shiga ta jikin mutum ko to shi kuma duk inda iska ta iya shiga shi ma zai iya shiga ko ya fita ta nan to fa qullahu sai ka ce da shi la kada ka fita ta ido ban yadda ka fita ta makogaro ba haka nan ta cikin ma ba wajen fita bane duk kada ka fita ta nan saboda fita ta nan wajen zai iya cutar da shi dan adam din walakin sai dai ukhruj min famihi fita ta bakinsa aw min amfihi ko ta hancinsa aw uzunihi ko ta ko ta kunnansa aw min asabi yadayhi aw rijlaihi ko kuma fitata ɗan yatsun kafafuwansa ko kuma ɗan yatsun hannayensa wa taqulu lahu sai ka ce da shi ba'da an tajma'a nafsaka min aljasad bayan ka tattara jikinka gaba daya a jikin a cikin jikin mutumin zaka fita to wa qabla an takhruja kafin ka fitan qul assalamu alaikum ka ce da mu assalamu alaikum ina fata an fahimta shi ta bakin mara lafiya zai ce assalamu alaikum idan ka gama tattara gaba daya abin da komotsanka a jikin jikinsa aka fita to ka ce mana assalamu alaikum sannan sai ka fita dan magana ka bar jikinsa dan ba lalle ne kai dan kana karatu ko kai iya ruqiya aljani ya fita daga jikin mutum ka gane ba ba lalle ba in ya ga dama zai labe sai da ma kuna hira da shi wata tana ya aka wani ka ce wallahi ko ai dai kawai gari na ne a nan wajen me ya faru wallahi ni ma ban sani ba da shedanin kuke magana ba da shi mutum ba da yawa suna yin haka da yawa suna yin haka saboda haka sai ka ce maka sallama in zai fita sadisan abu na shida ba da ayya kharuja bayan ya fita din yayi sallama ya fita to ta akadmin zalika sai ka tabbatar sai ka samu tabbacin hakika ya fita li'anna aljanna fihim kadhibun kaseer mala yace saboda a cikin aljannu akwai ƙarya mai tarin yawa suna da ƙarya Allah madaukakin sarki ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibuna mafi yawancin su makareta ne haka Allah madaukakin sarki ya ba su sheda wannan sheda ce akan su ta Allah madaukakin sarki saboda haka to sai ka tabbatar wacce hanyoyi ake bi wajen tabbatarwa shine malai ce illa man asama Allah sai dai wanda Allah ya tsare a cikin su shine zaka samu karancin ƙarya tattare da shi fala budda an taqra alaihi ar-ruqyata marratan ukhra to bayan ya ce ya fita din ba kawai tashi kace ba kawai tashi zaka kace to alhamdulillah an gama ba a'a malai ce sai ka tsaya sai ka ƙara dafa kan mara lafiyan kamar yadda muka bayani jiya sai ka maimaita wannan ruqiya din da muka karanta jiya daga farkon ta zuwa ƙarshe an fahimta yan uwa sai ka tabbatar ka karanta ruqiya kai ta karatu kamar yadda kai daga farko haka zaka yi ta yi malai ce fa in ta'azzara al-insanu bil qur'an idan lokacin da kake masa karatu sai ka ga wannan qur'ani ne masa tasiri jikinsa yana karkarwa ko yana ɗaya daga cikin alamun da maka ambata jiya ka an tarta ida a tsarafuhu kamar ka gaggaban jikinsa suna karkadawa suna motsi jikinsa yana tarawa to fa'alam annal jinniya ma zala fil jasadi bala ce to ka sani aljanin har yanzu nan a jikin jikinsa ba tafiya ba kamar yadda na faɗi na gaya mana kuma hakan takan faru da yawa yana nan sai ce ai ya tafi da zara an ƙara karatu kuma sai a ga ya dawo to shi sa ake so a ƙara tabbatarwa malai cewa illam ya ta'affar amma idan kai karatu kai karatu kai karatu ka ga ragal yake babu abin da yake canzawa daga cikin yanayin jikinsa malai ce fa'alam annahu qad kharaja to ka sani a lokacin shikenan ya kama ga masa sai kuma a gode wa Allah madaukakin sarki malai ce kaifa tata'amalu ma'al jinni ghairil muslim yanzu kuma ya za ka yi mu'amala da aljanin da shi ba musulmi ba ne shi wannan wanda muka gama bayani a kansa idan ka samu musulmi ne shi ne za ka yi masa waɗannan abubuwan da muka ambata to idan aka rashin sa'a shi kuma aljanin da ya shiga jikin wannan wanda kake karatu ba musulmi ba ne kwata-kwata ya za ka yi mu'amala da shi shi ma ga shawarwari malam zai bayar awwalan na farko wa qabla kulli shay'in malam yace kafin komai ma ta'ridu alaihi al-islam zaka bujuro masa da musulunci idan ya tabbatar maka da cewa shi ba musulmi bane ko kuma ka samu tabbata alamomin da zaka gani a tattare da shi to sai ka bujuro masa da addinin musulunci ka ce masa ya musulunta ardan shamilan bujurowa ta gaba daya ka ce masa ya karba addinin musulunci kai masa wa'azi kamar yadda ka san idan ka samu kirista zaka yi masa wa'azi ko in ka samu bai yahudi ko wanda ba shi da addini ka ga masa falala da ta goma shi na addinin musulunci ka kuma gaya masa duk wanda ya mutu a wani addini ba addinin musulunci ba to kai tsaye idan ya mutu kuma sauta ce kuma ba shi ba fita addini guda ɗaya da Allah ya yarda da shi abota masa da shi shine wani addini addinin musulunci to kai masa wa'azi ka faɗakar da shi idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka ya karba addinin musuluncin da gaske kai ma ka rabauta ka shiga cikin abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka yafi a baka jajayen raƙuma ka shiga cikin wannan kaima thumma ta'muruhu bil islam sannan ka umarce shi da musulunci duna ikrahin ba tare da ka tilasta masa ba bijirar da addinin musulunci babu takurawa babu tilastawa saboda ka zaka yi abin ne cikin tausasawa idan ya karba shikenan an bai karba ba shikenan fa in aslama idan ya karba addinin musulunci ya musulunta fa ta'muruhu bit tauba sannan sai ka tsallako abu nabi sai ka umarce shi da ya tuba akan wannan abin da yi saboda a ƙa'ida addinin musulunci wannan abin da yake yi zalunci ne to ya tuba daga zaluncin da yake tuba daga zaluncin kuma shi ne daina mai ya daina zalunci kuma kaga ba za ta yi daina zaluncin ba su ya fita daga jikin wa shi wannan mutumin da ya shiga jikinsa yan uwa na fata an fahimta saboda haka a haka za ka rinka tafi da abin a hankali a hankali har a samu a samu nasara wato arifuhu anna min tamamit taubati ka kuma gaya masa ka sanar da shi cewa daga cikin cikar tubansa al-iqla'i an an hadha dhulm shine ya ciru ya daina wannan zaluncin da yake wal khuruj min hadha al jasad ya kuma fita daga cikin wannan mutumin da ya shiga jikinsa saniyan malaci abu na biyu yadda zaka yi mu'amala da mutumin da ba musulmi ba ko kuma aljanna da ba musulmi ba in asarra alal kufri fala ikraha fi din idan ya dage ce shi ba zai karba addinin musulunci ba kai kai da shi ce ba shi ba musulunci ka dai abin da ya kawo ka kawai amma shi ba zai karba addinin musulunci ba malaci to kada ka takura la ikraha fi din babu tilastawa babu takurawa ba matsawa a cikin addinin musulunci walakin to sai dai ta'muruhu bil khuruj min al jasadi zaka umarce shi da ya fita daga cikin jikin dan adam din da ya shiga fa in kharaja idan ya fita lami lafiya alhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah abinda ake bukata kenan wa in asarra idan kuma ya dage ya ki fita fala budda min at-tahdidi malai ce to ba maka a lokacin sai an yi amfani da usulubi na biyu shine tsoratarwa at-tahdidi kenan sai an yi amfani da abin din tsoratarwa wa yumkin wa yumkin an tastakhdima ad-darba malai ce to anan wajen babu lafi kai amfani da duka kamar yadda bayanai sun gabata a darasan baya yadda ake yadda zai amfani da duka duk abin da zaka kai kai nasiha ka yi wa'azi ka bujiro da addinin musulunci duk yaƙi karɓa to sai ka tsoratar da shi ka ce idan baka fita ba fa za mu nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki mu kona ka za mu nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki wanda za ka iya cutuwa ka fita saboda Allah idan yaƙi duk a yi masa irin waɗannan abubuwan na tsoratarwa idan duk yaƙi to babu laifi a yi amfani kuma da usulubin duka a dake shi a dake shi wannan babu laifi mala yace walakin la yahillu li ahadin an yasta'mila ad-darba sai dai kuma baya halatta ga kowa yayi amfani da uslubi na duka illa idza kana za khibratin tu'ahiluhu bi ayyadzima bi anna ad-darba yanzilu ala al-jinni mala yace baya halatta ga kowa yayi amfani da duka sai dai idan ya kasance ma'abocin basira ne kwararre ne shine shine shine za khibratin ya kasance kwararre ne a irin kwarewar da za ta ba shi dama ya iya sani ya yanke zance akan cewa lalle wannan dukan da yake yana sauka akan aljanin ba akan mutum bane dan wannan fata an fahimci wannan sai ya kasance ka tabbatar da cewa idan zaka daki wannan mutumin da kake wa karatu shi dukan akan aljanin yake sauka ba akan mara lafiyar ba malai ce li anna hunaka nau'an min aljinni saboda akwai nau'i nau'i na aljanu ya haribu inda darbi wanda guduwa yake lokacin da za a yi duka ba wai ya gudu daga cikin ya fitar ya gudu gaba ɗaya ba a'a matsawa yake yi idan ya matsa kada ki mutum sai ka dake shi da zarar ka ɗauki bulara kuma sai ya dawo na fata an fahimta kaga akwai matsala malai ce fa yanzilu darba fa yanzilu darba ala al-insi sai kasance dukan yana sauka ne akan mutum fa yashuru bi sai kuma ya rinka jin zafin dukan shi mara lafiya wa darbu yakunu ala al-aktab malai ce idan zaka yi dukan bayan ka kware ka iya ka kuma san inda zaka daka sannan kuma ka tabbatar dukan yana sauka akan aljanin ne yace to dukan ana yin ne alal aktafi akan kafadu ma'ana kafada ake duka wal ardafi da mazaunai aka ce mazaunai tun daga mazauni zuwa abin da ya kasa na kafa duk ya shafi al'ardaf wal atraf da kuma gefen jiki gaɓoɓin mutum to nan ake duka ba ko ina ake samu kawai a ta duka ba ka malaki salisa abu na uku tilawatu suwar lati tu'zil jin sannan sai kai amfani da akwai surori da suke cutar da aljani idan ana karanta su suna bawa aljani radadi sosai lokacin da ake karanta su sai malai ce ka ayatul kursi kamar ayatul kursi wa surati yasin da surati yasin wa safati da surati safat wa surati dukhan wa surati jinni wa akhiri surati hashri wa surati humaza wa surati a'la dan uwa sai ki amfani da wannan surori ko wasu daga ciki sai malai ce umuman a gama gaba daya kullu ayatin fiha zikru shayatin duk wata aya da ka sani a cikin alqur'ani dake ambatan shedanu a cikin ta aw zikrin nar ko kuma akwai ambatan wuta a cikin ta wal azab da azaba tu'dhil jinna tu'dhil jinna wa tu'limuhu to wannan irin ayar ko surar zaka samu tana cutar da aljani kuma tana masa radadi lokacin da ake karanta ta fa in istajaba idan ya amsa maka farfa anhu al'azab bil qur'an to sai ka daina karanta alqur'ani saboda saboda wannan azabar da kake masa ya daina jin ta a lokacin aw darbin ko kuma ka daina dukan da kake masa idan dukan sa kake a lokacin wa khudh alaihi ahad Allah sai ka riki alƙawarin Allah tattare da shi shine alƙawarin sun da muka ambata a baya thumma murhu bil khuruji sannan ka umarce shi da ya fita daga cikin wannan dan adam to wannan shine yanayin yadda zaka amfani idan aljanin da ke jikin dan adam ba musulmi bane za ka yi amfani da usulubin bujiro masa da addinin musulunci idan ya ƙi karɓa shi kenan sai ka raba da shi amma ka umarce shi ya fita wani za ka samu ba musulmi ba ne kuma zai yadda zai fita shi kenan kun raba lafiya wani kuma ba zai fita ba duk da haka sai ya dage ce shi ba zai fita ba to shine sai ka amfani da da usulubi na tsoratarwa da duka ka rinka cafo ayoyin da suke akwai ambaton wuta ko aljanna ko azaba ko kuma ambatan shedanu da aljanu duk suna cutar da aljanu irin waɗannan su a surori ko ayoyi shi sa na gaya muku je cewa wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ta ɗaya daga cikin ayoyin da suke cutar ko kuma suke bawa aljanu radadi lokacin da ake karanta su saboda akwai in ka duba gaba ɗaya kusan ambatan sihiri ne da aljani da sauransu musamman ma idan ya kasance aljanin da ya shiga jikin mara lafiya sihiri ne ya kawo shi tana tasiri kwarai da gaske daga farkon ta zuwa ƙarshe in ka karanta ta kaga wato barin ɗan baku wani ɗan a usulubi na rukiya lokacin da kake rukiya idan ka zo kan aya sai ka ga yanayin canjin mara lafiyar ya ƙara canzawa misali idan da shuru sai ka ga ya fara kuka ko yana ihu akan wata aya to tsaya kai ta maimaita wannan aya ina fata an fahimta tsaya kai ta maimaita ta kana karatu alif lamin kana yi kana yana dan dai kuka a hankali a hankali da ka zo da ka ji ya tallare da ƙarfi ya sa ihu to wannan ayar da ka zo kanta ya ƙara wannan ihun ci gaba da maimaita ta yi ta maimaita ta yi ta maimaita ta insha Allah ta'ala wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke da yasi masa tasiri yayi gaggawa fita daga cikin mara lafiyar don ku fahimta yadda ayoyin alqur'ani suke aljanna wani lokaci har sukan kai ga halaka idan ana karanta ayar alqur'ani ba har aljanna yana kaiwa ga mutuwa ya mutu gaba daya wani kuma tana kona shi ta ji masa ciwo sosai da sosai kamar yadda su da bakin su sukan ambata saboda haka ke ta karanta kai ba ganin ciwon zakai ba ba ganin mutuwa za ka yi ba amma dai abin yana faruwa Allah maɗaukin sarki ya samu dace malai ce almarhala ta salita marhala ta uku marhalatu ma ba'da al-ilaj ko yawa marhala shine bayan an gama magani malai cewa hadhihi al-marhalatu haridatu sai yanzu muka shiga marhala ta uku ma da ta biyu muke dazu a shi malai ce marhala ta uku ita marhala ce mai wahala kware da gaske li'anna al-insiya fiha saboda shi mutum a wannan lokaci mu'radun li ruju'il jinni lahu marratan ukhra akwai yiwuwar shi wannan aljanin ya ƙara dawa jikinsa wani karan na daban bayan da an yi waɗannan abubuwan da shi an yarjejeniya an yi alkawari da shi to kuma akwai yiwuwar zai ƙara bijirewa ya ƙara kuma dawa ya shiga cikin wani ɗan adam duk abu ne mai yiwuwa halittu waliza shi ya sa ya jibu an ta'amurahu bil'ati wajibi ne kai da kai karatun sai ka umarci mara lafiyar da waɗannan abubuwan masu zuwa ga sunan kamar haka na farko almuhafazatu ala salati fi jama'ati sai ka ce to daga yanzu dole ne idan namiji ne ka rinka zuwa kana sallah a cikin jami'i yawwa dan yan uwa wato ku fahimta sallah a cikin jami'i dai sai daga cikin abin da yake ba mutum kariya daga shedanin aljanna ka tattara ka shiga cikin mutane ai sallah yana baka kariya daga shedanu dan ka'ida shine fa inna ma ya'kulu dhibu min ash-shati al-qasiya shine koda kerkeci ne idan ya biyo dabbobi zai kama su wacce tawari ita yake biya kama haka ne aiko ko irin ko irin namun dajin nan idan kana kallon fim din namun daji idan kura ko zaki ko na abu ya biyo irin dabbobin a cikin garke za ku ga wa yake bi zai samu wata wacce aka bari a baya ko wacce ta ware sai ya bi ta sai ya turmishi ita ce nama a lokacin ita ce da bahiyarsa to kai ma haka lokacin da kake sallah kai kai kadai to kamar shedan kake bawa dama akan ka so da ka zo cikin mutane ka tattara kai sallah ɗaya ne daga cikin abin da zai baka kariya daga aljanu insha Allah ta'ala bayan abin da yake ciki na kuma haramci da rashin kyautawa kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce na kusa na umarci ɗaya daga cikin mutane ya shiga ya yi sallah na sa a kiran sallah sannan in tattara wasu mutane in ce ku zo mu tafi in je duk mutanen da ba sa fitowa jami'i in je in kona gidajensu haka annabi faɗa sallallahu alaihi wasallam duk tausayin annabi da jin kansa da rahamarsa yace ya kusa ya je duk mutumin da ana ana cikin sallar jami'i kawai yana gida yana sallarsa ya ce in ji dinna kona gidajensu ce saura kaɗan ne haka sannan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kada kuma ta makahu ya zo ya tambaye shi akan abdullahi bin umu maktum akan zai rinka sallah a gida saboda wasu dalilai annabi ya ce masa kana jin kiran sallah ya ce to ka amsa to kaga in dai makahu da baya gani barirul basar a ce masa ya amsa kiran sallah kai kuma fa kai me naka baya gani sau da ka duk lokacin da ka ji kiran sallah aka ce hayya ala sala to da kai ake hayya ala fala da kai ake ka tashi ka to wajen rabo babban rabo gashi ne yana kiranka sai kai makwas sai ka zauna a gida baka bukatar babban rabon ne kenan Allah ya kiyaye to sai a gaya masa lalle rinka halattar sallam dai jami'i abu na biyu adamu sima'il ghina wa talfiziyon wal musiqi shine kana a hana shi sauraron kide-kide su ne algina'u duk waƙar da aka sa mata kiɗa ita ce algina'u an fahimta ko ta yaban annabi ce ko ta disco ce ko ta bori ce inda an sa mata disco sunanta algina'u ina fata an fahimta yan uwa kowace irin waƙa ce inda aka sa mata kiɗa kiɗan kuma kowane iri ne algina'u sunanta to a daina sauraron kiɗe-kiɗe sai a ce masa ya daina saurara da kuma kallon kallace-kallacen tv da kuma music kallace-kallacen tv musamman kallace-kallacen tv na abubuwan da ba su dace ba to shi ma sai a hana shi saboda kallace-kallacen tv da jin kaɗe-kaɗe ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke gayyato aljannu gida yan uwa idan ba a sani ba musamman jin kaɗe-kaɗe wala ɗaya ne daga cikin abin da yake jawo a mutane matsala ta aljanu a cikin gidajensu da wahala ka samu gidan da ake yawan jin kiɗawa ba aljanu a gida da yawa don su ma suna son suna son rakashewa sosai yawwa suna son rakashewa to inda ana rakashewa a gida to za ku samu abokan rakashewa insha Allah ta'ala kwarai daga ciki abu na uku malai ta alwudu qabla an-nawm sai ka ce masa lalle ya rinka alwala kafin ya kwanta bacci wannan kowanne ɗaya daga cikin ma ya kamata a ce yana yi ba wai sai mara lafiya ba ɗaya ne daga cikin manyan abin da suke ba mutum kariya daga shaytanu ko sihiri ko jifa in dai ke alwala an za kwanta insha Allah ta'ala in zama in bokayen garin da za su tarin Allah da su ta jifa ka ba abin da zai same ka in Allah yadda saboda haka mu rinka kokari muna kiyaye kafin kai bacci kai rinka kokari kai kai alwala wa qira'atu wa qira'atu wa qira'atu ayatul kursi da kuma karanta ayatul kursi abu na hudu qira'atu suratul baqarati fil baiti kulli thalathati ayyam sannan gidan da yake wannan ana bayani game da shi mara lafiya ya kasance gidan da yake zaune duk bayan kwana uku a rinka karanta suratul baqara idan bai iya karantawa ba ko babu wanda ya iya karantawa a gidan sai a rinka sa kaset din suratul baqara ana ji daga farkon ta zuwa ƙarshe idan ma kuma aka yi sa alhamdulillah ala ramma ne ya iya karatu to kamata mai a ce kullun ya karanta suratul baqara kullun dan ka'ida annabi ya ce duk gidan da ake karanta suratul baqara shedanu ba sa zama wannan hadisi ne na annabi shedanu ba sa zama a gidan da ake karanta suratul baqara to saboda ka sai a rinka karanta ta duk bayan kwana uku uku abu na biyar qira'atu suratul mulki qabla an-nawm mutun ya rinka karanta suratul mulk kafin ya kwanta bacci a amma al-ummi amma mutum da yake ummi ne bai iya karatu ba fa yakfihi ay yastami' ilaiha ya isan masa ya rinka saurara daga cassette idan bai iya karantawa ba shi abu na shida qira'atu surati yasin fi sabah ya kasance idan ya tashi da asuba kamar yanzu bayan ya yi sallah asuba ya rinka karanta surat yasin daga farkon ta zuwa ƙarshe aw ilistima ilaiha kama sabaka ko kuma ya rinka saurara kamar yadda ya gabata idan shi ba zai iya karantawa ba abu na bakwai musahabatu salihina wal bu'du anil fasidina ya kasance yana kokarin zama da abokantakar mutanen kirki da kuma kokarin kaucewa duk mutumin banza da zai tura shi zuwa wata hanya ta daban shi ma wani abu ne da yake yana da tasiri kwarai da gaske kasance ka samu abokai mutanen kirki wanda kullum in za a yi sallah ya ce wani lokacin sallah ya tashi muje mu sallah idan za a yi wani abu ya ce wani tashi muje wajen karatu wani tashi muje ta'aziyya wani tashi muje wannan sune abokan kirki amma duk mutumin da kake tare da shi lokacin sallah zai yi kuna hira bai ce ma tashi muje mu sallah ba ba zai ce ma tashi muje karatu ba ba zai ce ma kai wa iyayenka biyayya ba ba zai ce ma kai sadaka ba ba zai nusantar da kai duk wani abin kirki ba to wannan karbi da shi gaskiya abokin da za a ce da kullun kana tare da shi sai dai a gaisa assalamu alaikum assalamu alaikum amma dai ya kasance abokin ka na kullun kana tare da shi wallahi wannan shawara ce mai kyau yan uwa duk mutumin da ba zai nusashe da kai zuwa abin alkhairi ba karbi da shi ba abokin kirki bane dan aboki yana wa mutum tasiri fiye da yadda iyayensa suke masa iyayenka za su baka tarbiya tsawon shekara 25-30 wallahi idan kai rashin sa aka game da aboki mummuna aboki cikin kwana 30 ya lalata tarbiyyar nan ta shekara 30 wallahi cikin kwana 30 ya lalata ta gaba daya yanzu ka zama wani na daban yadda aka san ka ba kai bane aboki yana da tasiri kwarai da gaske to ya kasance kana zama da mutanen a gaya masa lalle rinka zama da mutanen kirki dan akwai wasu abokai da suke tasiri wa mutum to ya bar su don galibi galibi mana tattauna da wasu daga cikin matasa akan irin wannan abubuwan idan mutum yana wani laifi ko wani abin da bai kamata ba sai ce da Allah shi yana so daina ya kasa dainawa me yake faruwa to ɗaya daga cikin shawarar da nakan ba matasa shine ka duba abokan da kake zaune da su ka rabu da su dan idan baka rabu da su ba wallahi ba za ka daina ba dan da yawa abin da yake faruwa su kan suna faɗa wani lokaci sai mutum ya ce ya daina ya kuma gida kawai sai a masa sai abokinsa wanda suke yin wancan abin da rashin dacewa sai masa waya wani kana ina ina gida zo mana da ya zo kuma sai fara masa wa'azi zo mu je waje ka zama ne ce ai ni na daina shikenan ko sai ta inda yake shiga ba ta inda yake fita ba shikenan ko sai ka samu ya mai da shi ruwa bai an kara ba to lalle ne ka rabu da shi in dai har kana so ka daina wannan abu amma in dai zaka ci gaba da zama tare da shi to tuban muzuru ne wannan eh tuban muzuru ne muzuru ya kama kaza a bakin sa na Allah astaghfirullah astaghfirullah tana bakin sa yana ce amma yana Allah ya tuba shine tuban muzuru to wannan ba abu ne mai kyau ba mala yace abu na takwas wa idza kanat imra'atun wa idza kanat imra'atan idan ta kasance mace ce ita mara lafiyar ta'muruha bil hijab shar'i ka umarce ta ranka yin hijabi ta ranka sa hijabi kamar yadda shari'a ta bada dama li'anna ash-shayatina saboda shaytanu aqrabu lil mutabarrija sun fi kusa da mace da take fito da tsaraicinta haka al'amarin yake yan uwa da wahala da wahala duk macin da take yawan fito da tsiraicin ta ka same ta ba ta da aljinu wai me yasa aljinu suka fi shiga cikin mata ne wasu suna wannan tambayar wai me yasa sai ka samu mace goma an ce suna da aljinu amma sai ka samu sai ka samu namiji ɗaya ne kawai ke da aljinu a cikin a cikin mazaji kafin ka ji an ce aljani ɗaya ya shiga cikin namiji sai ka ji an ce guda nawa sun shiga cikin mata me dalili saboda irin wannan abubuwa saboda irin waɗannan abubuwan za ku samu mata sun fi shiga ta tabarruji musamman irin wani lokacin da ya lalace yanzu tabarruji da shiga ta tsiraici ‘ya'yanmu da iyayenmu da su mai da su ado ina bayani wannan ba wai akan ‘yan mata yara har matan aure an mai da shi ado ɗan hijabin ma da ake sawa yanzu za ku ga sai a hankali to ɗan mayafin ma yanzu da ake sawa ya fara zama ƙauyenci mayafi yarinya ta ɗan yafa mayafi ma ta rinka da shi ya fara zama ƙauyenci yanzu wallahi wasu daga cikin yaran mu haka daga ita sai riga kawai take yawo kuma daga gidan babanta yana gani babata tana gani suka ta fito da gida kuma ta tafi unguwa haka daga ita sai riga kawai ta fito duk surorin jikinta a bayyana tana tafiya ko ina tana wucewa ana kallon ta ko ina kuma irin wannan irin wannan sai a zo a rinka cewa masifu sun yawa bala'i sun yawa masifu mu muke jawo kanmu sun ce na gaskiya duk irin wani abubuwan da ake wa Allah fito na fito ake nuna cewa dokokin Allah da shari'a Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bata isa ba irikin bayyana sabo a fili karara ba wanda zai hana ba wanda zai ce ba daidai bane kuma a zo a ce abinda ake gani na bala'i da musifu mu daga hannu mu ce Allah madaukakin sarki ya fi mana wallahi Allah madaukakin sarki bai kamar da su na yi rantsuwa saboda annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fada ce akwai lokacin da idan sabo saban Allah madaukakin sarki suka yawa a cikin mutane za a kai yanayin da za mu yi ta addu'a Allah ba zai karba ba hadisi ne ingantacce kowa san shi a cikin wallahi haka annabi ya ce za ku yi ta'addu'a Allah ba zai taurare ku ba yanzu mun zo lokacin ku ba mu zo ba kullun addu'a ake ta yi a masallaci a ce a je a bada sauka Qur'ani ko sau miliyan za a sauke Qur'ani wallahi Allah ba zai dauke mana ba in dai ba mu dawo mun gyara abubuwan da muke in dai ba mu dawo mun gyara abubuwan da muke ba kowa sai ya kula da kansa kowa sai ya kula da iyalinsa da matansa duk yadda za a yi sai ka dage sai ka dage sai ka yi kamar kana yi a gidanka kula da iyali yan uwa kula da iyali fa ba abu ne mai sauki ba wallahi tarbiya ba abu ne mai sauki ba sai kai kamar kana yi sai kai da gaske sai kai da gaske ba kawai abin da aka je ka zauna kawai akan kujera shikenan kowa abin da ya gada ba matar ka tafita yadda take bukata ƴar ka tafita yadda take bukata ta yi abin da ta gada ma kawai shikenan kai tunda ka sa ta a makarantar boko ka sa ta islamiyya shikenan ba ba wannan ne tarbiya ba Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka dole ne sai an gyara sai an gaya mata idan mace ce ta rinka rufe jikinta abu na goma ya ƙulu ba da salatul fajiri a gaya mara lafiya ya rinka faɗa bayan sallar asubahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir a mi'ata marra mara lafiya zai rinka faɗar wannan addu'ar sau ɗari a kowace rana bayan sallar asubahi na'am a tsallake ku na'am sima'u sa'ataini min alqur'anil murattal yawmiyan aw tilawati juz'in ya kasance mutum yana saurarar kamar alƙur'ani kowace irin aya ce ko sura ka kunna kai ta saurara kamar na awa biyu ko kuma ka karanta yawwa wanda aka rera karatun da karatu mai daɗi wanda ya dace da koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu na sha ɗaya albasmalatu inda kulli shay'in yin bismillah yin komai duk abin da zaka kai bismillah akan sa abu na sha biyu adamin naumi wahdahu kada mutum ya rinka bacci shi shi kadai idan mutum shi kadai ke bacci to a samu masa abokin bacci ya kasance mutum baya kwanciya don kamar yadda na faɗa baya shi ne mutum yana shi shi kaɗai to yakan ba aljanu ko shi ɗaru dama su cutar da shi amma in ya kasance mutum su su biyu ne ko su uku ne da sauransu to za a samu sauki shi sa ta tafiya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk mutumin da zai tafiya shi shi kaɗai shi ɗani ne an fahimta masu tafiya su su biyu ma shi ɗanu ne guda biyu ana so mutum zai tafiya ya ɗan samu abokan tafiya ɗan yawa sai a tafi saboda ka'idar shi ne inda ma ya akulu dhibu min ash-shati al-qasiya abu na sha uku a gurguje shine shine na karshe thumma tutihi min thumma tutihi min at-tahsinat al-madhkura fi al-fasl as-sadis ma yunasibuhu sannan sai ka bashi addu'o'in da suka dace da shi wanda za a kawo su a cikin fasali na shida fasali na karshe kenan thumma tarahu ba'da shari to bayan ka bashi waɗannan abubuwan sannan sai ka kalli yanayinsa bayan wata guda yana ta yi yana ta yin waɗannan abubuwan duk ya kiyaye su ka tabbatar ya kiyaye bayan wata guda sai ka ce zo wajen ka kuma ka je ka same shi wa taqra alaihi ruqyatan maratan ukhra sai ka ƙara karanta masa wannan ruqya da muka ambata jiya wani kar fa in lam yu'awiduhu idan baka samu shedanin ya dawo masa ba zuwa wannan lokacin wata daya to famarhu bil muhafazati ala tahsinat suka ce to alhamdulillah in Allah da an samu lafiya to amma abin da zan gaya maka shine ka rike waɗannan addu'o'in azkar sabah wal masa azkar namr sauran suka ka rike sunnat tahsinat ka rike su sai kai ta aikatawa kai ya kuna fi ma'manin min ash-shaytan don ya kasance ya aminta daga shi wani shedanin na daban kai ƙara zuwa kawo masa farmaki to wannan sun abubuwan da mutum zai kiyaye insha Allah ta'ala zamu dakata anan saboda lokaci zamu tashi sati mai zuwa tanbihatu lil mu'alij insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai wasu alamu wanda zai nuna lokacin da ake bitan shi akwai alama da suke nuna cewa bai wannan yana ya toce ba mara lafiya da shi ake bisa abinda yace shine akwai wasu alamu da su nuna cewa idan kana dukan shedani ya kauce shi kake duka ko kuma ba shi ba eh abinda su masana abin suke faɗa shine akwai wasu gabbai da ake rikewa a jikin mutum idan kana so kai duka idan ka rike su to shedanin ba zai iya guduwa ba a lokacin idan ka rike su ba zai iya guduwa ba sai kai dukan ka ka gama insha Allah ta'ala amma tunda ba ganin su kake ba zai iya kaucewa baka sani bai dawo yau amma an ka rike sun Allah ya da shi kenan ba zai iya kaucewa ba sai ka gama abin da zaka Allah ya samu dace na'am
yawa sai kamar irin wanda suke nuna cewa suke tunkarin babu ya ake zuwa cikin mutane ya ba ta shiga mm to akwai wani karatu da kawai ya kafa ya zama kafa da kuma cewa a yawanci a jirgin suna shiga irin mutanen da suke yawan bayyana talaucinsu mm ya kamar irin wa'anda su kuma tun daga taso yawanci duk shigarta ba ta wuce wani saboda irin sai cire da sauransu mm kuma ba a taɓa jin irin wannan na rashin abubuwan shi rashin kyautawa Mm. gaskiya ne eh to kaga shine kamar yadda muka ambata yace ah, kamar waɗanda akwai wanda suke kamar inkarin cewa aljanu ba shiga jikin mutum kun ga su ne abinda malama ya fara tattaunawa akan sa farkon littafin abinda muke ta bayani akan sa kenan ko malam ya ta kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai hatta maganganun likitocin zamani ma mun kawo su anan ko dan su tabbatar da cewa aljanu yana shiga jikin mutum duk wanda ya inkarin cewa aljanu baya shiga jikin mutum ya inka- ya inkarin wani abu ne da yake waqi waqi al-malmus wanda kowa ya shaida abin haka saboda haka imma dai jahilci ne imma kuma taurin kai ne kawai da rashin fahimta wannan ka rabu da shi yace akwai irin matayen da zaka samu ba su da alaka da tabarruji fitar da tsiraici ba su da alaka da duk wani abin da za a ce ya bawa shedan dama shiga jikinsu to amma kuma sun taso da shedanu a jikin shedani a jikinsu shine abin da muka ce dama wasu zaka samu wani abin suke wa shedani shine yayi kokarin rabuwa ya shiga jikinsu ba wai tabarrujin bane sai ya shiga jikinsu an fahimta ai mun yi bayan daman dalilin da yasa shedan ne yake shiga jikin mutum wani kuma duk ba wannan bane asiri ne wani za a yi mata ko za a yi masa a turo shi jikinsa idan shedanin ya samu dama a lokacin da a, ya- zai iya shiga jikinta sai ya shiga jikinta za ku zo ku jin Allah da malam zai kawo mana ainihin muzaj namuzar shine kamar irin misalan ruqyar da yayi da yawa za ku ji su akwai wanda sai su shekara goma suna binka shekara goma suna bi- suna biye biye da suna biye da kai a baya abinda suke jira kawai shine su sami ɗan damar da za su shiga jikinka in kana addu'a ba su iya- ba su iya shiga jikinka to a da- sun samu dama ta rana ka gafala ko kana aikin wani sako shikenan sai su shiga jikinka dan adam kuma baka rasa shi da aikin baka rasa shi da zamewa ko abin da bai dace ba lokaci zuwa lokaci to irin wannan abin suke samu ko tsananin fushi ko tsananin kamar abubuwan da muka ambata a- a baya to za su iya shiga jikinta ta wannan dalilan ba lallai ne a ce wai saboda tabarruji kadai suka shiga jikinta manyan dalilai ne wannan amma za ta iya wata ko ta hanyar asiri ko ta hanyar sha'awa ko ta hanyar sun ita a yarinyar ta cutar da su ne bata sani ba ko mai bi kuma yadda maka ambata a baya mahaifiyarta ce ma ta yi musu abin suka huce a kanta mai bi tun tana karama tun tana karama Allah madaukakin sarki ya san mu dace na'am kamar mata da suke rufe gida haka na'am sai su yi wanka a bakin rariya ko kuma su dubula a bakin rariya ba a nuna shi ba eh rariya haka na'am yi kasan gwamnati haka ko yi wannan mutum can kaso shi ma wannan yana iya janyo aljanu su kusance su to in dai gidan ba kowa ita kadai ce ita kadai ce wurin da za ta yi fitsarin kuma ba wata matsala babu laifi za ta yi fitsarin ta amma ta yi bismillah ka'ida ta yi bismillah yanzu misalin da zan baka shine kamar kai ne a a cikin daji ka tsuguna ka fitsari kaga nan ma ai ba gida bane wanda cikin gida ma da ina da cikin daji in dai fili ne babu laifi za ta iya yin fitsarin ta ko ta yi wankan ta a nan wajen in dai a babu kowa ita kadai ce amma sharadin shine ta yi bismillah in za ta fara in za ta cire kayanta ta bismillah in za ta tsuguna ta bismillah wannan babu laifi insha Allah ta'ala akwai wacce ta ce na'am tana da yarinya haka karama Na'am.
ba wani malami labari wai a cikin dare haka ya sai ma yadda ta fito da ita bakin da ya su nuna da ita Mm.
za ta yi bawani saboda haka da ta yi aka yi mata sarki aka fito da ita ta zo ta kwantar da ita Mm.
tana kwantawa sai ta ga wani halitta wata mata ta zo ta aje mata wani halitta kusa da ita Shi kenan.
shi ne ta wuce haka ta samu shuka Mm.
baban ce ya fito ya zo yana ta mata addu'a yana ta mata addu'a yana ta mata addu'a sannan sai ta daina ganin shi ko kuma tun daga nan ta samu abubuwa eh to wannan shine matsalar ɗin ita yarinya ce take gani ko uwar ita uwar ta ai yarinyar ita yarinya take gani to shine kaga abinda zai faru shine wannan ko a cikin banɗaki ne ko a bakin rare ne da abu ne mai yiwuwa maybe lokacin da ita uwar ta je ta tsona da ita ta fitsari a bakin kwatan nan ba ta yi bismillah ba to ba ta yi bismillah ba ta yi fitsarin kuma aka yi rashin sa'a maybe shi wannan shedani yana kwance a wajen ko abu ko ɗansa ko wani nasa ta yi fitsari a kansa ko kuma ta danne shi to shine abin da yasa shi kuma ya tashi dan ya ramuwa ya je ya mata wannan abu amma inda a ce uwar ta ce bismillah lokacin da ya tafi tsarin Allah da babu abin da zai same ta kawai dai a kiyaye ambatan Allah a duk irin waɗannan gurare a kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama mana komai ya gama mana cewa waɗannan gurare da kuke gani muhtabara gurare ne da ake halatta musu akwai masu zama a wajen inda mutum zai je tsuguna ya fitsari ko ya bayan gida to duk lokacin da ka je ko ina ne kai bismillah shikenan Allah da ka fita daga wannan hadari saboda haka ina gani wancan yana da alaka da rashin ambatan Allah da aka yi ko ban daki ne ko bakin kwatanni hakan zai iya faruwa amma ta shiga ban ɗaki haka da da su sai ɗaure shi ko kuma su zama a tsakar gida babu kamar
eh mace mace in dai a cikin gidanta ne babu da gidan ta zauna eh, ita kadai daga ita sai daurin gidanci babu ne amma in dai akwai wasu ko ko ayyuka ne a gidan wanda suka